بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكروا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اقطع علي وسوء العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت إلى هذا الجلال الإكرام كلمة الشيخ اهدنا بهذا المعدل والسعيد بنظرة تأتنا للزفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يومنا عشرين دقيقة قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da a ɗaya ga watan hudu a miladiyya dubu biyu da ashirin da hudu. Insha Allah za mu ci gaba da cikin alƙur'ani girma daga ayar da muka tsaya wanda jiya mun fara karatu a cikin ta amma wa ila Allah ya sa wala tankihul mushrikati kada ku auri mata mushrikai hatta yu'min har sai sun yi wato a imani da Allah ta bara ku ta'ala eh kada ku yadda ku aure su eh Allah ya hana yace Allah yake cewa wato mun faɗi jiya sabanin saukanta na cewa Abdullahi Tarawaha da Huzaifa bin Yaman su ne suka wato yanta bayi da suke karkashin su sannan kuma suka aure su sai ake nisar me yasa ba za su aure ƴaƴaye wanda suke su ne kufinsu ba ba no tamka irin nasu kenan amma suka aure wato a bayi wanda suka yanta shi ne Allah ya cewa wala amatu wallahi a samu baiwa mumina to ta ji alkhairi daga mushrika ko da ya ce ko da kuma ta burge ku saboda kyanta ko dukiyanta ko wani abu ce to mun je ka kawo a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hada kissa akan wannan Allah yake cewa kuma wala tunkihul mushrikina kada ku aurar wa mushrikai ana kafirai kada ku aurar musu da ƴaƴayen ku hatta yu'minu hatta sun imani eh na kan ba ta sauci a cikin wannan ko da ahlul kitabi ba za a yi ya auri musulma ba ba zai yi ba saboda ne saboda ita mace galiban tana kan addinin mijinta to kaga ba zai yiwu a ɗauki wato musulma sannan a danka ta wajen wanda ba musulma ba wanda ba musulmi ba kaga sai ta ji shi kenan sai kuma idan so mai ko a ci gaba an ci baya dama nan ma an ce kitabiya in za a yi auren ta ne saboda tunanin kai na yujin ko za ka iya don jawo da jawo addinin musulunci amma ya zama an ce mace to kaga an ci baya kenan saboda haka har ku aura mushrikai wanda suke kafirai ‘ya'yanku a tayin munafifin imani, Allah ce wala abdu wallahi a samu bawa mumini, khairu min mushrikin ya fi mushriki, walau ajabakum ko da shi mushrikin ya burge ku, saboda dukiyarsa ko saboda kyansa ko saboda wani abu na shi. ula'ika wato su mutane ma'abota shirka ya da'una ilan nari suna kira ne zuwa ga wuta wato ayyukansu da maganganunsu duk suna yin abubuwan da zai wajabta musu shiga wutan saboda idan ka aura musu yarka shi kenan sai a jado a tafi ta hajji yarka wallahu shi kuma Allah ya duku yana kira ala lisani rasuli a bisa harshen manzanninsa bayan manzannin a bisa harshen annabawa bayan annabawa a bisa harshen malamai ila janna Allah yana kira ne zuwa ga aljanna wato su manzanni da malamai da annaba duk aikin su da maganganun su suna shirewa zuwa ina zuwa aljanna wal madakira da kuma samun gafarar Allah wanda shi yake wajabta shiga aljanna bi iznihi da iznin Allah tabaraka wa ta'ala wurin ka wajibi ne an sa wa Allah a aurawa masoyansa kada a aurawa makiyansa mata mata wato da Allah yake da sa'a kun harfin lahu ma'ana mu matan ku gonakan ku duk manoma sun sani duk yadda iri yake da kyau idan ya zanto no wato gonan bacce da kyau yaya za a samu amfanin shirgi ba za a samu ba ba za a samu ba sai ka ga duk irin yadda ka samu irin duk yadda aka tafka ruwan sama amma duk ka zo ka yi noma a wahale sai ka zata maka ai dama gonan ba ba ta da kyawu gonan ne ba ta da kyawu to tunda Allah ya ce matan ku gonakan ku ne nan ne kuke shuka iri to sa'a da duk mace ta zama ta gari to wala duk abin da za a fati za a samu na 'ya'ya to na gari za su zama mu alhamdulillah da ke muna koyarwa idan miji yana da mata sun kai guda hudu ko yana da guda uku ko yana da guda biyu idan ƴaƴayensu suna zuwa makarantanka wallahi duk ƴaƴan da suka fi basira suka fi gane karatu da za ka tambayi mai gidan sai ya ce maka ya fi jin daɗin wannan mata wanda ƴaƴan da suka fi suka fi fahimta da gane ba kaga ku mata ku ne za ku jara al'umma ta yi kyau ku ne za ku zama salihai a daina aikan ƴan kalare da karuwai kuma abin yana farawa tun iyayen tun daga neman mu yanzu muke bata abu tun daga neman aure ka bacci ya shekara biyu ko uku yana wahala akan yarka ya kawo goron tambaya sannan ya ji ya haɗo da haka ya haɗo akwati akwatuna ya kawo da haka ya je ya ina zai saka ta nan ma ciki da falo da waye-waye duk ayi wannan wahala kyakkyar ya samu ya kai ta gida bayan ka mata ta to wannan ne daɗi a cikin wannan ina ina man a ce bai san hawa bai san sauka ba ka duba shi ka gana Allah kuma Allah yake nufi dan Allah sai ka baka ce mata ga har ka jin ma'ana za ka rawe ne min da zaka fata da Allah wani irin daɗi zai ji musamman ma irin waɗanda dama ba su da mata ba kaga zai ji daɗi ita ‘yar za ta zama mai martaba a wajensa, kai ka zama mai martaba a wajensa, ya tabbata ba abin da ka duba sai Allah, in kuma Allah ya duba wannan, ‘yar ta yi biyayya, kai ka karɓa ka rike amana, to me zai hana samun zuriya tsayawa? Saboda ne an ji hanyoyin da ake so ne. Saboda haka, lalle mata ku zama nagari, kuma idan mazaje sun ce za ku yi gatta ku kar ku yi karfa karfa ku ce sai kun hana akwai a wanda ya baka masu hariri wato shi hariri ne ya wallafa wani littafi na nahau wanda ake kiran sa mulha mulhatul iraq ya yi nahawun a dare ɗaya an tambaye shi littafin wato bakin magariba kafin gari ya waye da asuba ya je da littafin ya wallafa na nahawu shi kenan bayan ya wallafa sai zo samu haji sai ce daga littafi na wallafa ta ce wannan littafi ta ce ai baka ita ba ai hidimar da na maka ta fi ƙarfi yin wannan littafin ka je ka wallafa littafi wannan ba littafi ka wallafa ta ce ka sani lokacin da nake shayar da kai ban taɓa shayar da kai ba ban yi alwala ba ban taɓa ba yau a ce na baka nono ban yi alwala ba har na yaye ka ban taɓa ba saboda ka je ka wallafa littafi aiko da ya je da yi wani makama wani babban littafi wanda yana da wato makama din a cikin sa na ɗaya na biyu har zuwa hamsin babban littafi sosai wanda ya tattaro luga sosai wanda duk duniya yanzu ba inda ba amfani da littafin duk duniya eh in ji a bangaren luga ne da kayan sai shi a cikin luga an gaba saboda haka ya je wallafa wani littafin ya kawo ta ce yanzu ka aiki yanzu kuma ka wato share min hawaye akan hidimar da na maka sai Umar Kuti Allah ƙara masa yadda mahaifiyarsa wato mahaifa suna da tasiri wajen zaman yaro na gari ya zama kuma ya amfani duk duniya ya ishe ka girman wannan bawan Allah a yanzu haka a Najeriya in za a ce ana da mutane miliyan ɗari biyu da talatin to ina ji dai musulman Najeriya za su ɗauki 55% ko kuma 70% na mutanen Najeriya. To kuma tijjanawa a cikinsu in an kasa musulman kashi ɗari za su ɗaukar su ma 70 ko 65% na mutanen Najeriya na musulman Najeriya. To duk wanda ya ja wannan wurdi wannan ba alaƙa an fara rubuta masa lada tukuna. Saboda shi ne ya shigo da ɗariƙar tijjaniya zuwa Najeriya. Sai kuma rubuta. to bari ka mahaifiyarsa mai gidan da yake mata ki je ki kawo ruwa ina buƙatar ruwa ta ce to shi kuma lokacin bayan ya aike ta kan ta je ta zo maza sai ya gama abin da zai maza sai ya shiga ɗaki ya shiga ɗaki ya ci gaba da harkokinsa na ibadunsa ita kuma ta zo da ruwa ta shiga ɗakin da ce ta shigo ba ta tsaya nan ta koma da ruwan ya zo ce to ina ruwan ya ta tsaya a wajen hadiri ya ɗauro ruwa ya zo ya buge ta har asubahi sannan sai ya fito ya ganta tana kaskarwa da ruwa a hannunta ita wance lafiya take ba ka ce in kawo ruwa ba yace ayya to Allah ya miki albarka shi kenan ta aiki kuma wannan dan mala yanzu duk ko gogo waya kake da shi da ka gogo da ka sa shi kuma rubuci to an sai mala da dukkan a manyan university na mu sai ke karantawa bangaren tarihi na musulunci saboda haka haka abun yake duk sa'ad da mata suka zama nagari suka yi abu na nagarta wallahi na ake samun ƴaƴaye da suke masu albarka malamin mu yana gaya mana yake cewa komai Allah zai iya baka baka masa komai ba amma banda zuriya tsaya ba in dai zuriya ta gari to wannan kafi an samu mai kai wa Allah saboda har annabawa roƙon Allah suke zuriya tsaya ma'ana ya ba su zuriya ta gari saliha saboda haka yan uwa mu ta roƙon Allah kuma mu ta abin kirkin da zai sa Allah ya biyu wannan ya ba mu zuriya tsaye ba wanda za su ji kanmu su zama kuma gata da wato wannan addini na addini mu kawai zama gatan Allah ya samu dace to mata a daji a daji wata rana wani daga cikin bayan Allah ya zo wucewa ya zo wucewa sai ya ga wani bishiyan mangoro bishiyan ya yi ɗaya sosai yadda ya kamata kuma sun nuna sai ya tsinci guda ɗaya shi kenan sai ya sha da ya sha sai ya faɗo masa a rasa wannan fa abin ba na shi bane kuma ya tsinka ya sha ya zai sai ya dinga nan ya ka gonan ya zai ka ta ya zai ka ta ina zai ga mai gona dan mai gona sai ya hango shi kai nan kana da rasa ga gonan nan lafiya sai ce kai hakuri wallahi dan mangoro ne ya burge ni sai na rigaya na shashi kafin na nemi izinin ka saboda haka nake neman ka yi hakuri ka halatta min abin da na riga na sha yace a ban san na halatta ba bai taso ba wa yace ka sha yace kai hakuri ka yace me kai hakuri yace zan yace maka amma da sharadi guda daya yace me sharadi yace ina da wata ya ya tace amma makahuwa ce gurguwa ce kuturwa ce sai dai in zaka yi duka aure ta kuma kurma ce sai dai in zaka yi duka aure ta yake to duk ta hada wannan yake ta hada sai dai zaka yi duka aure ta to shikenan sai ya fi shikenan yake to tunda dai dole sai ta hanyar wannan za a yace ni shikenan yake ba kuma shikenan aka yi aka daura aure kaga irin ƴaƴan mu na da ƴaƴan albarka wanda ba ta ganshi ba amma in baba yace ga wanda ya aure shikenan ya ta aure in yanzu ne kai ne baban da ya ce maka fata ba kai kuma saboda kar abin ya dawo maka alaka kai sai ka ce to in na aura mata wanda take so ma ya aka kare bale na aura mata wanda ba ta so aka daura aure shikenan aka kawo amarya yana shirye ya ga wacce Allah ya haɗa mata wannan halitta duka a ce makauniya ce sannan kurma ce a sannan baga ta jejiya duk ga shi nan gurguwa kuma duk ta haɗa wannan kawai sai ya gama ce ma'abuciyar kyau wacce ma bai taɓa ganin irin ta ba yayi mamaki sai ya ce ni mahaifin ki yace min ga halittar ki ga halittar ki ga halittar ki ya kuma na ganki haka tace eh ya ce maka ne kurmiya ce saboda ban taɓa jin muryan wani ɗa namiji wanda ba muharrami na ya ce maka ni maka huwa ce saboda ban taɓa ganin wanda ba muharrami na tun da ya aike ni haka nake zaune a cikin gida kuma ba ma su gaje illa muharrami ya ce maka ni gurba ce ba na saka in je ko ina in je na sabon Allah ina nan a gida to to wannan ya da aka yi irin wannan aure ne albarka shi ya haifar da wani yaro a wanda babba babban malami wanda ake kiransa abuwa hanifatan noma a amur bin abuwana a wabu hanifata da kake karka a kawai shi ya haifar da wani da saboda haka haka dukkanin in je ka bi su ɗaya bayan ɗaya za a ga duka matan ne ke yin nagarta in suka yi nagarta ko aka yi wani abu na bajinta aka dubi Allah aka yi shike kaga shi me yasa ne ya dauki ya sai ba wannan ba Allah saboda ya ga irin zamani sana a ce mangoro ma ya tada mutum hankali ya sha bai ne izini ba bai ga wannan yana tsoron Allah to da ka bari mu aje ya to da ka mu gaji wallahi ana samun ya ana gare ta wannan hanya wata daga cikin sahabatu ita kuma mijin ne ya tafi da ya tafi ya je yaki aka je yaki aka dawo bayan an dawo a daren da ya dawo din a daren yaron da bai da lafiya yaron sai rasu ya rasu ba a jima ba ya ta ji muryan baban kuma ya dawo ya ce maza maza maza ta koye shi yaro kafin ta bude baban gidan ta koyi yara ta tabbatar yara ta koyi mai gidan ta je ta bude mata gidan ya shigo ta mata ma watan da dawa san da dawa ta kawo masa abinci ya ci abinci suka ta labarai da ita haka ne haka ne haka ne har ya kai ga aka samu wato ganawa tsakaninsu ya shiga ya yi wanka ya yi duk abin da zai zai kwanta ya bace sai wa shi gari ya ji ya tsala wani ya dawo ya zo ya yi auradansa ka ce masa shin idan wanda ya baka wani abu sai ya zanto ya zo ya karɓi abu akwai damuwar da ya kamata ka tsinci kanka a ciki a dama na shi ne kuma ya bani kuma ya zo ya karɓa ya komai sai ta ce to wane da Allah ya ba mu Allah ya ɗauki ran yaushe yaushe ta ce jiyan nan dab da ka dawo yace yanzu a jiyan na dawo din ba ki gaya min ba ta ce ai in na gaya maka da cin abincin da kai da wankan da kai da abin da muka yi duk ba za ka samu damar yin su ba hankalinka kuma a tashi za ka kwana saboda son da kake wa yara to shi ne sai na ga wanda in bar ka kai duk abin da za ka ci wata haka ne kwana cikin daɗin rai sannan in gaya maka abin da zai ita to Allah ne ta albarka to yanzu ka duba ya matan mu idan ka da abinci ma ta kawo maka in Allah ya yarda in da wata saka a gaba tana karanta maka dama sai ka ji abincin ma ya yi ɗaci wallahi to shi ne wala tun kana cin abinci kana jin daɗi har ka ji ya yi ɗaci tsabarar yau damuwoyi kawai ana karanta maka kaza kaza kai da aka kawo maka abinci a gaya maka karma mai daɗi ka samu wata kila kai domin da baka yi niyya ba to ba zuwa maka sai damuwa kan za to damuwa ba zai kare ba ki dage ki a kai to wallahi wannan ma saduwan da kuka yi ya haifar da yaron da ya zama abun kwatance a duniya saboda haka nagartan mata da jaruwansu da jaruwan iyayensu wallahi yana taimakawa duk abubuwan banza na adana aiwuwa wannan in za mu yi labaran irin wannan suna kuma duk ingantattu ne suna na alittafan mu na tarihi saboda haka mu dage mu zama nagari mu zama salihai to kuma ce ya kyawu Allah ya samu dace shi ne Allah yake cewa kada dai a yadda a aura wa waɗanda suke mushrikai a kafirai ƴaƴayen mu kada mu aura musu saboda su suna kira ne zuwa ga wuta shi kuma Allah yana kira zuwa ga wato aljanna da wato samun gafara da izinin sa tabaraka ta'ala yace wai bayyana ayati lin nasi Allah yana bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yatadhakkarun ko sawa astu dauki wato darasi na wai Allah
ويسألونك عن الميت قل هو أبى قل هو أبى فاعتزلوا النساء في الميت ولا تقربوهن حتى يدهن فإذا تدهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتدهرين
الله ويسألونك عن المهيد wato suna tambayan akan wato mata masu haida sababin saukan wannan aya sun kasance idan mace ta yi haida to sai su gudu ma su bar mata gida wasu kuma a ɗaki ne za a gudu a bar mata wasu kuma ba ruwansu da haida da ba haida ba kawai shi yana tare da iyalinsa eh malam kazan ke da to to to haka haka abubuwan suke dama su yahudawa su in je mace ta haida to sai a gudu a bar mata gida ko kuma a bar mata ɗaki shine an mata ɗan dama dama ke su kuma nasara shi ba ruwansa shi kaza kaza ne shi kawai ko ya wani yanayi ma take shi ke da mace ne sunanta ba ruwanta to su ke su kuma musulmai suke tambaya annabi Muhammad to mu ya zamu yi lokacin da mata suke haida suka tambaya annabi Muhammad sai Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil mahidi suna tambayan ka akan masu haida in an ce mahid to ko dai inda haida yake fita ko kuma zamanin haida wato mata a lokacin haidar su to ya za mu yi da su ko kuma mata inda suke haidan nan ya za mu yi suna haida kul kuwa adan ka ce shi haida wato kazanta ne kazanta ne saboda haka fa'ata lil nisaa ku kaurace wa mata ku basu ma'ana kada ku yi jima'i da su fil mahidi a lokacin haida zamanin haidan su ko kuma inda suke haida wala ta barbuhunna kar ku kusance su bijjima'i amma ta hanyar jima'i ma'ana ku musulmai kada ku yi jima'i da su sa'adda suke wato haida sannan kuma kar ku fita ku bar musu ɗaki ballantana gidan an gane kwanta da su wato gado ɗaya amma dai wala ta karbuhunna kadde ayi jima'i da su hatta ya huna har sai sun yi wato ƙarfi wato sai sun yi wanka kenan bayan jinin ya yanke sai za ta ɗaharna idan suka yi tsarki suka yi wanka fa a tuhunna ku zo musu min haifu amarakumullah ta inda Allah ya umarce ku duk jima'i wato ta hanyar jima'i ta inda Allah ya umarce ku ma'ana a nisanci wato abin da shafi dubura a zo musu ta gaba inna la yuhibbu Allah yana son wato yana takawa yana girmama at-tawwabin masu yawan tuba Allah yana son masu yawan tuba daga zunuban da suka aikata Allah azurta mu da yawan tuba barka ma aji sallah suna wa yuhibbul mutatahhirin yana son kuma masu son tsarkaka daga dukkan wato azanta shi shi ne Allah ya sanya mu a cikin mutatahhirina ya zama sanya mu a cikin tawwabin na'am نساؤكم
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموه لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
nisa'ukum harkul lakum Allah yake cewa matanku gonakun gonakinku matanku gonakinku wato sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga fadin Yahudawa su Yahudawa sun kasance suna gaya wa musulmai cewa duk wanda ya zo wa matarsa ta baya wato wato fi gubulin ya zo mata wato ta gaba amma kuma ta baya ya shigo to yaron zai zo hararigar ki su yahuda suke faɗin wannan eh ka zo matar ka ta gaba ka zo amma kuma ta baya ka shigo an dai gana magana to yaron zai zo hararigar ki kuma zai zo ahmad wawa shine sahabbai suka tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an zalika akan wannan shine Allah ya ce ta'akum harfin lakum matan ku gonakin ku ne yanzu gonan ka za a ce sai ta gabas za ka shigo ko sai ta yamma ko sai ta kudu ko sai ta arewa a yanzu za ka iya faduwa ta sama ka faɗo ta sama bai ba komai matan ku gonakan ku ne in ji Allah saboda haka fa'atu harkakum ma'ana abin da yasa aka ce mata gonakai saboda anan ake shuka ƴaƴa fa'atu harkakum saboda ku zo gonakan ku annati itun tutte da ko ga dama zo musu zuciya da waya ko a tsaye ko a zaune ko a kwance ko wato ya zama ta gaba ko ta baya amma dai ya zanto dai nan dai kuma nan za a shiga wannan duka raddi ne ga yahudawa saboda faɗin su cewa idan mutum ya zo ta jihar dubra to yaro ne zuwa to ahawal wato mai hararu garfi a sai sunna ta faɗi ga yadda ake yi wato yadda ake yi shine ita mace za ta kwanta la zahariya a bayan ta shi ko mijin ta zo mata ta samanta to wannan shine yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sauran sahaba da suke yi wa qaddimu li anfusikum Allah ya ce ku gabatar da kayukan wato idan mutum zai yi to ana so ya zama yayi wato amal salih amma abin da shafi ya ce bismillah da addu'a nan ta zo a cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allahumma bismillahir rahmanir rahim Allahumma jannina shay'ana wa jannina shay'ana raka to wannan kenan cewa wanda ma biyu faɗi wannan addu'a yayin saduwa da iyalinsa in an kaddara a wannan saduwan za a samu yaro to zai zama ma'akuzan min shaytan wato yaron kiyayayye daga sharrin shaytan shaytan ba zai iya fitar da shi ba kuma za a rubuta wa shi mahaifin lada adadin numfashin da wannan yaro ya numfasa. Eh, kowanne kuma za a rubuta masa hasana guda ɗaya. ita kuma hasanan ta fi duniya da abin da ke cikin duniya saboda haka Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum a wasu kuma sun ce wa qaddimu li anfusikum su ne ɗan wasanni dai da za a yi to ko ma an yi su dai ya zama dai an yi dai wannan hasara fattaqullaha ku ji tsoron Allah cikin abin da ya umarce ku ku aikata abin da ya hane ku ku hannu fa'lamu ku sani annakum lalle ku mulaquhu za ku gamu da Allah bil ba'si zai tashe ku to yajazikum ya saka muku bi amalikum da ayyukanku wa bashirul mu'minin kai bishara ga mu'minai wanda suke jin tsoron Allah cewa za su shiga aljanna na'am la
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم الله تبارك وتعالى yake cewa wala tad'alu laha kada ku yadda ku sanya rantsuwa da Allah urdatan ya zama dalili a wanda zai hana ku an tabarru ku yi nagarta ku yi aiki na da'a ga Allah kar ku yadda rantsuwan ku ya zama dalilin da zai hana ku yin aiki na da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala watattaku kuma ku kiyaye wato shi kanshi wato rantsuwa ko kuma aika na roƙon ana wato tsoron Allah tabaraka ta'ala wato yadda abu yake rantsuwa abu ne na kirki sai ka rantse kace wallahi ba za ka sake yin sa misali akwai ɗanka ko ƙaninka yakan je nemo kuɗi to sai kana tara masa sai zan so in ya zo karɓan kuɗin sai yana maka ba daɗi sai kace wallahi wallahi baran sake aje maka baran sake ba to kuma daga baya sai kaga ya gagara tattala komai a rayuwarsa duk abin da ya samu watsewa yake sai kace to kawo ne in dinga aje maka haga yanzu kan duk abin na kuma ya zama ya lalace to kaga rantsuwan nan da kai sai ka mata kafara kuma kai kafara din ka zo ka ci gaba da aje masa yafi inda aje masa har kai ne rashin aje masa ba kaga nan kuma zai zanto duk abin da ya samu sai ya lalace sai ya zanto kuma ba zai amfana ka ba to irin ire-iren waɗannan ne duk abin da ka san ko kanwar ka ce aka sako ta to kada mai gidan in ya zo ya ce dala zai ne da wani sai ka ce wallahi ai na riga na rantsi wallahi ba ta kuma gidan ka to a yi ka fara rantsuwar ka ka koma haka ake so an gane to kar ku sanya rantsuwa da Allah ya zama dalilin da zai hana ku wato yin aiki na nagarta ko yin aiki na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kan halaku wahid Allah ya ala ba da zalika lamma arada al-awla ila ma kana yaf'alu qala mana'ani al-haq eh to kar mutum ya haka ya ce ayi rantsuwan da ne wallahi shi ne zai hana ni aikata da na aikata a to kar ku yi haka wa tuslihu ku yi gyara bayyana tsakanin mutane eh duk abin da zai zama maslaha to a yi kokari a aikata shi ko da an rantse din to a aikata shi a yi fara rantsuwan wallahu sami'un Allah maji yana ji da aqwalikum da ayyukanku alimun masani ne bi ahwalikum da halayenku na la ya'tikum Allah
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الله أكبر لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم Allah tabaraka wa ta'ala yace Allah ba zai kama ku ba ba zai rike ku da lagawo a cikin rantsuwan ku ba shi lagawo shine abin da harshe ya riga ya faɗa ba tare da mutum ya nufa a zuciyarsa ba a wajen Imam Shafi'i kamar la walla bala walla wallahi haka ne wallahi haka ne kun wallahi ba haka bane wallahi ba haka bane an gane ana kasuwa ko ana wata harkokin da sai mutum ya mai da rantsuwa kawai ya zama a bakinsa to kawai yana faɗa ne wallahi ba haka bane wallahi haka ne wallahi sai na yi kaza wallahi ba zan yi kaza ba to duka wannan irin rantsuwa wanda a harshe ne yake bai isa ya ka bai kai ga zuciya ya kama zuciya ba to wannan ba za a kama ka da shi ba eh walakin sai dai a kuma Imam Malik shi kuma ya tafi akan cewa ko da ma abin da kake tabbaci a kanka sai ka rantse sai kuma ya bayyana sabanin ka misali sai kace wallahi na ga malam ya wuce da korayen kaya da aka bi da gudu sai aka samu baki bane wani ne ya kama da shi wato kuma ya zanto ya dinga kaya irin nashi to ba ka rantse ba to wannan ma baya da shi wato abin da za a yi wato mata kafara yace wa yaji ba aikidukum sai dai Allah zai kama ku ne bima kasabar qulubukum da abin da zukatan ku suka aikata idan ya zanto tun daga bakin ka har zuciyarka haka rantsuwa yake wannan shi ake kama mutum da shi shi kuma yana nan a tsakanin wallahi sai na yi ko kuma wallahi ba zan yi ba to wannan shi wallahi sai na yi ko kuma wallahi ba zan yi ba to wannan shi ne in ya zanto tun daga zuciya har baki to sai an marka fara azumi uku an gane ko kuma a ce da miskinai guda goma ko kuma a a yan jabawa ko kuma a musu babi su miskinan ya masu fari su goma to wannan shi saboda haka lalle lalle mu kiyaye eh balakin ya aika kuma maka sarko wallahu shi Allah gafurun me yawan gafara ne liman kalima kana min lagawi ga rantsuwa da ta zama lagawuci ya ta shi rantsuwa kenan halimu me kuma hakuri ne ta hanyar jinkirta tuba wato jinkirta hukuma ga wanda ya cancanci a masa hukuma na'am
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أعظموا الطلاق فإن الله سميع عليم الله للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم في عدم الطلاق فإن الله سميع عليم الله تبارك وتعالى يكتب للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر wato zama na tsawon wata hudu ya tabbata ga waɗanda suke yin ila'i ga matansu mutum ne ya rantse ya ce wallahi bare sake kusantar iyalinsa ba wallahi ya rantse bare sake kusantar ta ba kusantar ta ba to shikenan idan mutum ya abu nan to za a saurare shi har tsayon wata hudu fa in fa'u idan suka dawo yace to a zai jima'i da ita bayan kuma ya rantse to shikenan to fa inna allaha ghafurun Allah ne yawan gafara ne rahimun mai jinkai sai wato abinda suka aikata na wato a cutar da mace na rantsuwa ya rantse ya ce wallahi ba zai kusace ta ba to Allah zai gafarta mata wannan zunubi na cutar da ita ya wata hudu bai kula ta ba idza aradul auda an yi afi bi kafara ce amma dole zai kafara sannan ta halatta a gare shi kafara rantsuwan ne kima aqsama annahu la yujami'u imra'atuhu mudat duniya duk wanda ya rantsi yace wallahi baran sake saduwa da ke ba har abada to za a tsaye da shi na tsayin wato wata hudu a saurare shi zai dawo ko ba zai dawo ba amma bayan wata hudu to in ma dai yayi kafara daga rantsuwan da yayi ya rike matarsa in ma kuma ta saku amma akan wata hudu ba a kara masa kwana daya to wannan yana na a cikin dukkan nauyin rantsuwa to shi ne wayan azumin talaka idan kuma sun yi nufi cewa lalle za su sake matan ke cewa ba zai dawo ba ba zai sake rike ta a matsayin mata ba sake ta zai shi kenan ya sake inna Allah lalle Allah tabaraka ta'ala sami'un ne ji ne ga maganganun maza alimun matsari ne kuma da azumin da niyoyinsu da yake cikin zukatansu bayan ka ajiye ta ta yi wata hudu kana cutar da ita murgu ba ana so mace ka zauna da ita da kyautatawa in rabuwa kuma a rabu da kyautatawa saboda ne ai kai ma ka aihu kuma wacce ka aifan nan ba dama ka gina mata ɗaki a gidan ka ce zauna kai ma ba wani zaɓi to kai yanzu an maka abin da kake za ka ji daɗi to in kuma za ka ji daɗi dan me za ka yi wa wani wato musulunci ya kawo wani tsarin da in mun bi mun zauna lafiya yanzu da yawa wasu cikin kirista wallahi suna musulunta saboda irin waɗannan sauƙi da yake cikin addinin musulunci shi addinin musulunci ya ba ka damar ka auri mace daya in ka ga dama ka ƙara su uku har hudu sannan ya ba ka dama idan ka ga za ka dinga cutar da ita to ka ji ta idan ta ga ita ba za ta iya zama da kai ba saboda dalilanta to ita ma sai da fahimci kanta dala yawa akwai soji ko ba soji za a zauna ne in za a yi soyayya a ji daɗi amma ina akwai cutarwa sai musulunci ba da warta to wallahi wasu da yawa cikin arna suna musulunta ne saboda wannan sauki sauki amma misali yadda su biyo auren su za a zo a haɗa ku auren sannan sai a ce to za a sa gobe ba kishiya in za ka kashe ka da bakin ciki sai dai ka kashe ka da bakin ciki amma ka karo mata wani baka ta ba wasu kan ma har in ta mutu ma ba za ka yi aure ba wasu in ka aure in aka yi lahira wace ce dai matar ka to da haka wannan ji ta ta wani aika suka ce kuma da Allah yana nufin a yi mata hudu ne ko biyu ko uku me yasa annabi Adamu ya masa mata daya ba masa biyu ko uku ko hudu ka ji wani wani fahimta ba da duk da aka masa ɗaya to Allah ya nufin a yi ɗaya in ita ne ma kuma ya rasu sai a hana ta yin aure to sannan kuma sai a ce zaman kuma dole ko ya yi daɗi ko bai yi daɗi ba zauna da maman ya yi dole ya zauna to shi ne sai abu ya zama akwai takura yanzu wasu yadda za su yi mala dole wani sai su ba za shi mutum da rai saboda ya samu yanki akwai yanki sosai mara akwai yanki saboda haka musulunci ya kawo mana tsari mai kyau wanda kowa ya samu aljanna a cikin sauki amma idan muka babbaure muka fito da abin da zuciyar mu yake so kowa ce zai yi ce ga dama shi ke sai ga abubuwan duk yadda muke tsammani ya kuntuna Allah ya samu dace Allah ya mana jagoranci Allah ya ƙara mana jin Qur'ani da karanta shi ana alewa da ran hali da barkan manzon Allah suna yi insha Allah za mu fice da abin da ya samu Allah ya mana jagoranci insha Allah ko da mu alaikum salam